الحمد لله الحمد لله الذي حرم الظلم على نفسه وجعله بين الناس محرما واشهد ان لا اله الا الله القائل على لعنه الله على الظالمين واشهد ان سيدنا ونبينا محمد رسول الله وهو عدل الناس ولم يظلم وهو متصف بصفات العداله والصدق اللهم ربنا فصل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الجمع والدين اما بعد عباد الله قد حرم الله الظلم على ذاته العليه وحرم الظلم بين العباد روى مسلم من حديث ابي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ربنا سبحانه وتعالى يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تذالموا الى اخر الحديث وقال سبحانه وتعالى وما يذ وما ظلم وما ظلمناهم ولكن ولكن الناس انفسهم يظلمون وقال سبحانه وتعالى في سوره النساء ان الله لا يظلم مثقال ذره وان تك حسنه يضاعفها ويؤت من لدنه اجرا عظيما وهو القائل سبحانه وتعالى وما ربك بظلام للعباد ويا عباد الله فإن الله سبحانه وتعالى حرم الظلم وقال صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة واعلموا يا عباد الله فإن الظلم أنواع له ثلاثة أنواع والظلم أنواع أعظمها وأنواع الشرك وهو الشرك كما قال سبحانه وتعالى إن الشرك لظلم عظيم وإن الظلم كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الظلم ثلاثة ظلم لا يغفر وهو شرك وظلم لا يترك وهو ظلم الآخرين وظلم يغفر وهو الظلم العبد على نفسه كما قال سبحانه وتعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما وقال سبحانه وتعالى ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه وقد حرم الإسلام الظلم بجميع أنواعه فاتقوا الظلم يا عباد الله واعلموا أن الدنيا دار العمل والآخرة دار الحساب ولا يكون يوم القيامة إلا في ثواب وذنوب بين العباد اللهم ربنا زينا بزينة الإيمان وأكرمنا بكرامة التقوى وجملنا بالصحة والعافية يا رب العالمين الحمد لله godiya tabbata ga Allah wanda shine ya haramta wa kansa zalunci ya kuma sanya zalunci haramun tsakanin mutane ina shaida ba abin bautawa da gaskiya sai Allah subhanahu wa ta'ala shi ne mai faɗa cewan tsinuwar Allah da la'antarsa ta tabbata akan azzalumai ina shaidawa annabin tsira sallallahu alaihi wasallam bawansa ne manzonsa ne tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wanda shi ne mafi cikan adalci cikin 'yan adam gaba ɗaya shi ne wanda bai taɓa siffantuwa ko da ƙwayan zarra da siffar zalunci ba tsira da aminci Allah tabbata a gare shi da ahalin gidansa da sahabbansa da wanda suka yi riko bisa tafarkinsa da gaskiya har zuwa tashin alkiyama bayan haka yan wana musulmi maudu'in mu shine mu kiyayi zalunta mu kiyayi kalmar zalunci wannan kalma zalunci babu kalma mai haɗari irinta kalmar zalunci babu kalma mai haɗari irinta kar mu kusanci zalunci da duk irin na'o'inta kar mu kusanci zalunci da duk irin siffofinta kar mu kusanci zalunci idan mun kusance ta a duniya to na farko daga shiga kabari za mu ga dufunta za mu ga azaban da ke tare da ita abu na biyu kuma duhu ce gobe alkiyama duk azalimi alkiyamansa a cikin duhu zai yi kar ya ɗauka ai duhu ne wai zai ga kamar sauƙi to duhun alkiyama ninkin azaba ne a kayan wanda baya ganin duhun ‘yan wana musulmi ubangiji subhanahu wa ta'ala ya siffanta da adalci ya kuma haramta wa kansa zalunci to mu guji zaluntan junanmu ta hanyar kalami ko ta hanyar cin dukiya ko ta hanyar rufa-rufa ko ta hanyar ka ci bashi ka ƙibiya ko ta hanyar baka amana ka ƙidawa ka yi zalunci ko ta hanyar duk wani irin nau'i da za ka zalunci wani ta furucinka ko ta magananka ko ta siffantawanka ko ta ida amana miƙawa ne ko kaiwawa ne ko sanyawa ne matsayinsa ne ko sai ka ƙi sai ka tauye ka sakawa ne don ka amfana wallahi ko mine ne kai na zalunci ubangiji subhanahu wata'ala yana jin ka yana ganinka ubangiji subhanahu wata'ala yana jin ka yana ganinka yan uwa musulmi ki yayi zaluntan juna kar mu kankantan zalunci mu kiyaye shi wallahi gobe kiyama zai bunƙasa ya zama mana musiba ya zama mana tashin hankalin gobe kiyama Allah ya kiyaye mu ubangijinmu subhanahu wata'ala shine wanda yake faɗa yake faɗa mana cewa ubangijinka bai zama mai zalunta mutane ba sai dai su mutane su suke zaluntan kansu Allah subhanahu wata'ala ya faɗa cikin alƙur'ani cikin suratul nisa' lalle Ubangiji baya zalunta ko da da kaman ƙwayan zarra. Mu sani uwa musulmi, Allah ya faɗa Ubangijinka bai zama mai yawan zalunci ga bayi ba, to ƙanƙanin zaluncin ma Allah baya yi ga bayinsa subhanahu wa ta'ala. Mu sani, Allah subhanahu wato manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam a cikin abin da Abu Zarrin Algifari ya ruwaito, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah ta'ala ya haramta yana cewa wato ku kiyayi zalunci lalle zalunci ya kasance duhu ne gobe alkiyama ya kasance duhu ne gobe alkiyama yan wa musulmi mu sani kan cewa duk wanda ya rayu bisa zalunci to wallahi tallahi gobe kiyamansa ba za ta yi kyau ba ya kiyayi ranan da za a ke ɗiban lada ana ba wasu, ɗiban ladansa ana ba wasu, in ladansa sun ƙare a ɗaibo zunubinsu a bashi. Wannan shi ne ƙarshen mai yin zalunci, mu kiyaye ta yanwa musulmi. Zalunci ta duk ƙanƙantar matsayi, ko ta girman matsayi, ko ta riƙe amana, ko ta cin rashawa, ko cin hanci, ko karɓan abin da ake cewa na goro, ko karɓan gaisuwa, ko karɓan alherin kaza, ko alherin ofis, ko kaza wa kaza ko wani abin da ke cikin kasuwanci ka rufu wani ko ka yi algus ga wani ko ka karya amanan wani ko ka sayar cikin rufa-rufa ko ka yi ciniki wanda cikinsa akwai zalunci to komin karancinsa mu guje shi yanwa musulmi zalunci kala uku ne akwai zaluncin da Allah baya gafartawa shine mutum ya tafi da shirka gobe kiyama Allah kiyaye mu duk wanda ya samu kansa a wannan matsayi gobe kiyama ba shi ba samun gafaran Allah zai kuma tabbata a wuta har abada Allah Ubangiji ya kare mu da aikata shirka sannan sai zalunci wanda Allah baya bari shi kuma shine zaluncin mi zaluncin ka cuci wani kai masa kazafi ka ci namansa kai annamimansinsa kai masa munakasa kai masa munakisa kai masa murdiya kai masa harambel kai masa duwan dakushewa shi ya kamata aiwa shi ya kamata a baiwa amma a danne amma a murɗe amma a yi kaza to duk wani abin da da gudumawarka ko da hannunka ko da komi ne ne a kayin wani wannan shine zulmul akhari na ji malamai suka ce wannan gobe kiyama ɗiban lada za a ke yi ake danka wanda aka yi masa wannan zalunci ubangiji Allah kare mu sannan sai zaluncin da mutum zai zalunci kansa ya aikata sabo wanda za a rubuta mar zunubi gobe kiyama zama masa kaya a gare shi shi yasa ubangiji subhanahu wataala ke cewa duk wanda ya aikata mummuna ko kuma ya zalunci kansa sannan be sannan sai ya nemi gafaran Allah tun a duniya in dai Allah kai wa zunubi a duniya ka nemi yafiyansa a duniya baka mutu da wannan baka tuba ka nemi gafaran Allah to zaka samu ubangiji ghafurar rahiman yana mai gafara mai jin kayin dukkan zunubai gaba daya yan wana musulmi ba mu san mutuwar mu ba ba mu san yau za mu mutu ba kada lafiya ya ruɗe mu kada jinya ya doke mana gwiwa duk ba anan mutuwa take ba mutuwa tana ga ajali tana ga iyakan numfashi yan uwa musulmi wallahi mu kimtsa mu guji zalunci ba wanda ya kutanta adalci da gaskiya a bayan ƙasa kamar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam amma ƙarshen rayuwarsa sai da ya faɗa masa habbansa na zauna da ku a cikin ku babu wanda in zalunta kada tafi na bar waninku akwai wani abin da in zalunce shi in dai har manzon Allah zai yi wasiya ya kuma ji tsoron rabuwa da al'ummansa akan ko ya zalunci wani wallahi mu ya kamata da kullum muna cuɗanya bakin mu ya faɗi mai kyau hannun mu ya aikata wato bakin mu ya faɗi mai kyau ya faɗi mara kyau mu aikata kyakkyawa mu aikata mummuna wallahi mu ya kamata mu samu kyakkyawan tsarki kyakkyawan kimtsawa game da zaluntar junanmu yan uwa musulmi mu kiyaye mu kiyaye wallahi mu sani cewa gobe kiyama babu ciniki da kuɗi babu dala babu dochimak babu babu stalin fawon ba komai babu naira babu komai gobe kiyama illa zunubi da lada za a ɗebi lada a biya wanda ka zalunta gobe kiyama sannan kuma za a ainihin wato ɗabi zunubi a bai wanda ya yi zalunci duk to duwani inwa musulmi mu kiyaye wannan rana duk fa malamai suna cewa duk mutumin da gobe kiyama ake shiga cikin ladansa ana iba to da wuya fa ya tsira kuma duk mutumin da za a ɗebo zunubin wasu fa a bashi gobe kiyama da wuya fa ya tsira na ka inwa musulmi mu guji wannan rintsin da babu makawa rintsin duniya iya samun mafita amma rintsin gobe kiyama wallahi babu wani mafita a cikinsa yan wa musulmi mu kasance mun takaita ga abin da ya halasta a gare mu mu kasance mun kiyayi zalunci kankaninsa da babbansa na mu'amalan mu na zamantakewar mu na karamin matsayin mu ko babban matsayin mu a duk abin da ya samu yan musulmi Allah ya kiyaye mu zalunci Allah ya kiyaye mu zaluntan tsakaninmu da ubangijinmu shine shirka Allah ya kiyaye mu zaluntan junanmu Allah ya kiyaye mu aikata zunubanmu Allah ya yafe mu Allah ya sa mu gama da wannan duniya lafiya tsira da amincin Allah su tabbata ga fiyayyen masoyi fiyayyen jagora annabin tsira sallallahu alaihi wa sallam da ahalin gidansa da sahabbansa da wanda suka yi riko da gaskiya akan tafarkinsa da sunnarsa da gaskiya har zuwa tashin alkiyama ya Allah ka ba mu alherin wannan yanayi na hunturu Allah ka ba mu alherin cikinsa musiban cikinsa da bala'in cikinsa Allah ka yaye mana Allah ka yaye mana gaba ɗaya ya Allah halin kuncin rayuwa tsadar rayuwa da ake ciki Allah ka yaye mana tsaron ƙasar mu ka inganta mana ya Allah dukkan musibu da bala'ai ka yaye mana duk abin ki ka kiyaye mu ya Allah abin da yake alkhairi ka bamu marigayen mu ka ji kayin su majinyatan mu ka yaye musu ya rabbul alamin Allah ya ƙara mana lafiyar tsoron sa Allah sa ƙarshen mu ta yi kyau domin rahamansa wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim umu ila salati yarhamukum رحمكم الله